الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna laraba ko 24 ga watan ramadan yau hijira ne da shekara 1445 daidai da uku ga watan hudu ko miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 real quarters a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjamar ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar su a wannan darare masu albarka na ramadan kuma a wannan lokaci a kuma wannan masallaci idan ba a manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu bibiyar mu ta media muna cikin sura mai namba ta goma sha shida ita ce surutun nahal karatu ya tsaye da mu a ƙarshen aya mai namba ta goma sha ɗaya yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha biyu a wannan sura insha Allah kuma wannan shi ne darasinmu na uku a cikin surutun nahal Allah ma bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
daga cikin ƙidayen ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana a matsayinmu na bayinsa wanda tun daren da muka fara wannan sura muke jin irin saƙonni daga Allah na ainihin ambatan ni'imomi da yi mana a matsayinmu na bayinsa domin mu samu yanda rayuwar za ta yi daɗi wajen bauta masa mun ji har labarin ruwan sama da fitar tsirrai da abubuwa masu alkhairi da suke bayuwa game da ruwan sama duka saƙo ya ishe mu to a yau sai Allah ya ci gaba da ambata mana ni'imominsa gare mu sai yake cewa wa sakkara lakumul laila wan naha daga cikin ni'imar da Allah ya mana a matsayin mu na bayinsa sai ya hore mana dare da yini ya hore mana su mun san adadin awoyin kowanne daga ciki ko mun san yadda kowanne yake shiga har ma muna taka tsantsan cewa kaddare ya yi ma idan kana wani abu ko za ka yi tafiya ko mu- abu makamantan wannan kada ka yadda dare ya yi to Allah ne ya hore har muka san yaushe daren yake shiga kuma yaushe daren yake fita ana fahimta wani iya cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake kiran ya mana su sannan kuma horewar da Allah ya mana karo na biyu ya ya yarda da daren mai lokaci ne iya da lokacin da zai fara iya da lokacin da zai tsaya da Allah ya so sai ya bar daren ya tafi gaba ɗaya sarmadan ila yawmil qiyamah a yi tabbaci gari ya kewaye kaga yan shiga uku ayi al'amari ya lalace to daga cikin hikimar Allah da horewarsa sai ya hore mana daren mun san shigarsa mun san fitarsa mun san abubuwan da za mu tanada domin daren mun san kuma abubuwan da za mu tanada domin yinin haka shi ma yinin mun san lokacin da zai fara dama can ya ce waje allan laila libasan nahara ma'ashan shi dare Allah ya yi shi domin ya zama to sutura gare ku ya zamto sutura da rufin asiri sannan kuma yini lokaci ne na neman abinci daga cikin hikimar Allah ya ‘yan uwa a cikin wannan abubuwa guda biyu ku ƙara duba ku gani domin Allah yana so mu yi amfani da su wajen gina rayuwarmu sai ya ba da lokaci mai tsawon da ibadar wajibi ma a lokacin babu yanzu misali mun yi sallar isha'i to Allah bai buƙatar ka da wajibin ka mai sallah sai alfijir da ke to kaga akalla an baka wajen awa goma sha biyu idan kai sallan asuba Allah bai buƙatar ka da kai sallah ta wajibi sai azhar kaga shigar daren iya da tsawo kafin lokacin asuba yin asuba iya da tsawo kafin lokacin azhar wannan hikima ce daga Allah domin ya sanya mana daren mu ribace shi mu huta cikinsa ya zai mai mana sutura sannan ya ce da kansa kuma shi yinin lokaci neman abinci ne sai aka baka akalla awa bakwai takwas tara kafin Allah ya neme ka zo ka mai sallah ta waje wannan ni'ima ce mai noma zai tafi mai kasuwa zai tafi bafatake zai fita waye ma'aikaci zai fita duk zaka samu akalla awa shida bakwai kafin Allah ya kira ka ka zo ka mai ibada ta wajibi haka nan daren za ka samu lokacin bacci za ka samu lokacin munajaci da Allah za ka samu lokacin warware matsaloli da yawa Allah bai buƙatar ka zo mai da aikin wajibi har sai asuba ta yi wani iya cin hikima kuma da ni'ima daga Allah ya sa lokacin dare ya ba shi tsawo yanzu misali da a ce akwai wata sallar wajibi karfe sha biyu da rabi na dare dan agaje ce tab ko da wata sallar wajibi karfe ɗaya na dare ko da wata sallar wajibi karfe biyu na dare kaga ai masu zuwa sai sai manyan gaske ai sai mazajen gaske ko kuma a misali a ce karfe 9 na safi akwai sallar wajibi karfe 11 na safi akwai sallar wajibi kaga mai gona za abun ba zai tafi yadda ake so ba haka dan kasuwa haka ma'aikaci wannan iya cikin ni'ima ta Allah ya yan uwa ya sanya lokacin mai tsawo ne na yini wajen mu nemi abinci mu rayu ya sanya lokacin mai tsawo ne na dare wajen mu samu hutu mu kammala wa'ansu abubuwa namu shi ne wasakar lakumun laila wannan ha ya hore muku yini ya hore muku dare domin ku ribace su domin ku amfane su domin ku gina rayuwarku ku samu damar yi wa Allah bauta cikin kwanciyar hankali ana fahimtar wannan sannan yake cewa musakkaratin wal qamara sannan ya hore muku wata shi wata dama Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal kamara nura ya sanya rana wanda ita ce ta mamaye yini sai ya sanya ta diya kuma ya sanya wata domin shine ya mamaye dare sai mai da hi annur kaga ad-diya'u da annuru duk suna maganar haske ne ana fahimta diya haske haka nan nur haske amma suna da bambanci suna da bambanci shi diya suka ce ishiraqun ma'al ihraq haske ne wanda akwai kuna a cikinsa kamar hasken rana ishiraqun ma'al ihraq haske ne amma mai zafi shi ya sama ma'aikin Allah ya kwatanta cewa asabaru diya haƙuri haske ne amma mai zafi duk wanda aka ce wani kai haƙuri to zuciyarsa ta tafi ne sai ka ji ba daɗi ya sai ya kwatanta asabaru diya kamar yadda ƙur'ani ya siffanta a shamsu diya haske ne mai zafi sannan kuma nur sai ya sanya shi ishiraqun bila ihraq haske ne amma ba zafi in wata ya bude zaka iya fito da shimfidar ka kwanta a waje hasken watan ba zai hana ka bacci ba ba zai dumama kai ya idame ka da zafi ba wannan ni'ima ce domin ita rana lokacin neman abinci ne sai Allah ya sanya hasken mai dumi ne kar ganda ta shige ka kar bacci ya zo ma kuma hasken kwara-kwara za ka komai in manomi ne zaka san abin da zaka cire zaka bambance ciyawa da amfani in dan kasuwa ne zaka bambance 200 da 100 duk a ni'imar kenan ai ni'imar kenan wannan duka mu dinga tuno da wannan don mu gane irin ni'imar da Allah ya mana mu rayu domin mu bauta masa ya mai da rana haskenta mai dumi kuma bude shamsa siraja ya dama ce a shamsa siraja ba a bukatar ya ka kunna globe ko ka ta da inji ko ka zuba mai a'a hasken ranar ta ishe ka duk abin da kake bukata kai da gani to Allah ya haska ma da wannan ranar ta ta ishe ka ana fahimta domin rana yini lokacin neman abinci ne sannan kuma daren sai sanya hasken domin ya ce hutawa yake zuwa da daddare hasken ba zai dame ka ba shine huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'alamu adadin sinina wal hisab da hutowar rana da fadawarta da fitowar wata da fadawansa ake gane yau laraba ake gane gobe alkamis ake gane yanzu a ramadan miki nan gaba za mu ga shawwal za a gane aiki a watan aikin haji za a gane shekara kaza yau da mutuwar wani za a gane wai shekarar kaza da haihuwar wani da fitowar rana da faduwarta da fitowar wata da faduwansa ake gane wannan lissafi ka ji wani ya ce a yau shekara ta kaza an haife ni 19 kaza da kaza to ba dan rana da wata ba lissafin ba zai yiwu ba lissafin ba zai haɗu ba ana ganewa ko kun ga wannan ma wata ƙarin ni'ima ce za a yi datin auren wance ko auren wane ran kaza ga watan kaza to ba dan hutuwar rana da faɗuwar ta ba wannan kaza da watan kaza ba zai zo ba ba za ma a san shi ba yau wane ya rasu shekara kaza da rasuwansa to ba don hutowar rana da faduwanta ba za a gane a wace shekara ya rasuwa shi ne lita'alamu adadin sinina wal hisab ku gane kwanukan shekara kwanukan wata lokaci kaza rana kaza da watan kaza wanda da iya karkashin hore mana rana da wata da Allah wasa karla kuma shamsa wal kamar ya hore muku wasa karla kuma laila wani nahara wa shamsa wal kamar wani nujum sannan kuma ya hore muku taurari taurari suna da ayyuka wajen guda uku kamar yadda ƙwar'ani ya ba da labari na farko suna zama haske suna haskaka sama suma na biyu suna zama rijumar lishiyatin Allah iya amfani da su wajen harbin shaidanu wanda za su hau su je isra'ar sam satar ji zuwa sama abu na uku kuma suna zama alamat wa bin najmi hum yahtadun ana shirya da su da fataken da lokacin da ba technology bai bayyana ainin ba suna amfani da taurari wajen gane hanyar kaza in tauraro ya fito to daidai nan to hanyar gari kaza ne ko kuma daidai nan mun kusa zango kaza ko in wannan tauraron ya fito ya karkata da bangaren kaza kaza ne in ya karkata bangaren hagu kaza ne da ana wannan lissafin da taurari ana fahimta kun ga shi ma taurarin ashe akwai aikin da suke mana a matsayin mu na 'yan adam suna adanta mana sama suna haska mana duniya suna zama kuma rujumar lishiyatin kuma suna zama alamat duka wannan ayyuka ne da ubangiji yake ba mu labari game da irin ayyukan da yake yi da kansa domin ni'ima ta baibiyo mu samu damar bauta masa tun daga farkon ƙidayen ni'imomi da Allah yake mana a wannan sura har zuwa yanzu to abinda karatun yake koyarwa shine ne wannan ni'imomi da Ubangiji yake ainihin tuna mana su, to su zama tsani gare mu wajen bauta wa Allah ɗin. Su zama to mun taka matakalarsu mun ƙara yi wa Ubangiji ɗa'a. Wannan shi ne hikima kawai, Allah bai yi su don yana karɓa wani kwamishin daga gare mu ba ko wani haraji daga gare mu ba ta Allah an zalika ulul kabira ya hore mana rana kyauta majjanan amma wuta sai ka biya ko ba ku biya ga hina yana biya amma rana Allah ka taba biya ba za ka biya ba iya ma ruwan sama kyauta akwai wanda yake biyan Allah ruwan sama da yake yi babu duk abin da Allah ya hore mana to kyauta ne majjanan free of charge haka Allah yake mana meye dalilin man hakan mu ƙara ɗamara wajen yi masa ɗa'a mu ƙara ɗamara wajen bauta masa mu ƙara ɗamara wajen godiya gare shi ana fahimtar wannan wannan shine duk irin abin da ni'ima take karantarwa kenan ni'ima ta jami'i irin waɗannan da ni'ima ɗaiɗaiku wanda Allah zai zaɓi wasu bayansa ya masa to buƙatar da Allah yake yi ka gode masa ka bauta masa wannan shine duk irin ni'ima abin da ake so ta biyo baya kenan abin da ake so ya biyo bayan ni'imar Allah ta'ala ka gode masa ka yi masa da'a ka bauta masa ka gode masa ka yi masa da'a ka bauta masa to amma duk wannan ni'imomin yanzu da yake shedan ya zo ya horewa ansa da yawa kunne daga cikin mu sai ka dauka maka wani ba wata ni'ima bace kuma shi kudin da kake maitar sa din in ban da ni'imar Allah ta fitowar rana da fadawanta din da ruwan saman kudin ma kansa ba zai samu ba ko zai samu ne in Allah mai da dare shi kenan sanamadin ilamil kiyama ina zaka tafi neman kudin in ya mai da nahar sanamadin ilamil kiyama ina zaka je kudin me zai ma to ashe akwai abubuwa da yawa da sun fi kudin ma ni'ima wanda sai da su din kudin zaka ji dadin sa in ba su din kudin ma ba zaka ji dadin sa ba to ya kamata mu dinga tuna irin waɗannan jerin giya ta ni'imomi da ubangiji ya yi mana don mu ƙara gode masa mu ƙara ɗamara wajen bauta masa shi ne ce musakkaratin bai amrai duka waɗannan Allah ya hore mana su da umarninsa ta jiri fi falakiha da ta hata dubiha suna gudana cikin hanyoyinsu don mu samu shirya da su fi zulumatil barri wal bahar a lokacin da kuke cikin duhun yanayi na kan tudu da kuma duhun cikin ruwa sai Allah ya fito da taurari sai ku gane ga inda za ku yi ga inda za ku yi ana fahimta sai Allah ce inna fi zalika a irin wannan ni'imomi da Allah ta'ala yi mana sai ce la ayatin liqaumin yaqilun akwai abin lura amma ga masu hankali al-aqiluna al-mutadabbiruna masu hankali masu tuntuntuni al-mutafakkirun akwai aya yanzu muna cikin wannan ni'imomin shekara da shekaru amma yanzu karanta mana ayan nan da Qur'ani yayi sai ƙara tunatar da mu a shi a cikin ni'ima muke shi kuma ni'imar da kuɗi baya siyanta to abinda ake bukata mu gode wa Allah ko mu damara wajen ƙara bauta masa na'am ayata gaba وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون daga cikin wata ni'ima da ubangiji yake ƙara tunatar da mu ita sai ce wa ma zara'a lakum fil ard ay wa sakhara lakum ma zara'a ay ma khalaqa lakum fil ard sanan abinda ubangiji ya halitta wajen ya zamto shine zai bubbugo kasa ya fito ya zama sanadiri na rayuwar mu mu ci mu sha mu toce wa an su matsalolin ya zama to sanadiyar magani gare mu to sai Allah ya ce ni ne na hore muku shi ana fahimta yanzu ga wake ga dawa ga gero ga shinkafa ga alkama inda Allah ya so sai ya makala wani poison a ciki dan an ci duk a mutu Allah zai iya wannan ai to amma Allah sai ya hore abin lafiya kalau ka ci gero ka kwanta ka ci shinkafa ka kwanta ka take cikinka da alkama ka kwanta ba abin da zai faru sakara kenan kuma duk irin wannan abu naturally ya mafi lafiya a cikin ɗan adam ya mafi lafiya yanzu ka haɗa irin abin da ake silin ɗinsa a gwangwani ɗin nan ba a san daga inda ya zuba an samu wani poison haka da sauransu wanda likita da kansa zai dinga ba da shawarar irin wani abin wanda suka tare shekaru su dinga gudansa domin abu ne artificial ba irin da Allah ba ne ba hatta irin abubuwan da ake roman kajin nan yanzu ka haɗa kazar butan na da ta hausa da ta gida ba za ta haɗu ba ba haɗe ba haɗe ko zaben bitina dai da zaben gida ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba domin duk abin da Allah ya yi naturally to ya fi dacewa da cikin ɗan adam nawa ya fi dacewa irin wani abin da suke bayuwa ilimi ne ke kawo su sannan kuma da ƙariyar ni'ima daga cikin abin da Allah ya ba ana fahimtar wannan yanzu mangoro da zai nuna dan kansa ka je ka ciro ya fi irin wani da ake musu allura suke nuna ya fi su lafiya yi irin su wannan kankana da za a mata allura ta nuna ƙarfi da yaji amma a bata ta nuna dan kanta to sai ta fi amfani a jikinka yasa duk abin da ɗan itaciya da za ka ci to bayan ka ci ɗin to akwai maganin da yake ma duk ɗan ishi haka yake duk abin da za ka ci wanda ya fito daga ƙasa Allah ya sa ya fito ya zama abincinka to bayan toshe ma yunwa iya ma magani iya kashe ma wasu sinadaran cutarwa da baka san su ba ana fahimtar wannan to wannan shine irin abin da Allah ke cewa ya hore mana tsirrai ga suna su fito mu dinga ci muna sha ana noma ana arziki da sauransu shine wa sakara lakum ma zara'a lakum fil ardi sai Allah ya ce min al haywan wan nabat da irin dabbobi da ake nomawa irin noman dabbobi din da sauransu da kuma ainihin tsirrai da suke fita sai ce muktalifan alwanu wanda launinsu ma ya sha bambam yanzu wake za ganji fari tas amma za ga alkama ta sa wani ruwan ƙasa-ƙasa haka za ga wani wake ma kore ne irin green beans ɗin da sauransu za ga wani fari wata ja dawa ja ga gafara da sauransu ine muktalifan alwanu Allah da kansa ya kalanta su daban wannan kala da kaga wannan ka kala kaza ne da kaga wancan ka kala kaza ne ana fahimta duk ɗoriya ne daga cikin ni'imar da Allah ya mana mukutalifan alwanu kuma gashi suna da bambanci kuma wajen ɗanɗano ka ɗanɗana wannan ka ji wannan ka ɗanɗana wannan ka ji wannan duka iya cikin ƙidaya ni'ima da Allah yake ba ana fahimta kun ga wannan kan harshen nan wannan gunda kake ɗanɗanawa ka ji gishiri ko gishiri ko suga da sauransu an ce Allah ya sanya sinadari a nan za ka iya bambance ɗanɗano sama da dubu saba'in ka ji wannan zaƙi ne wannan garɗi ne wannan hamami ne wannan ɗaci ne wannan bauri ne wannan kaza ne a wannan gun Allah ya sanya jijiyoyi ya yi wani wayarin zai iya bambance ma sama da ɗanɗano dubu saba'in domin cikar ni'ima dai da Allah yake yi mana domin mu ƙara gode masa ko mu bauta masa shi ne wa sakara ma zara ala kumfil adi mukutalifan alwano sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya a cikin irin wannan ni'imomi da Allah ya mana akwai aya akwai abin lura amma li qaumin yazakkarun ga mutane wanda suke wa'azantuwa ayyata izun wanda suke wa'azantuwa da ayoyin Allah Allah ta'ala ya samu na cikin su kun ga wannan iya ƙara nuna mana kan cewa babu shakka ayoyin alqur'ani sune wa'azi karanta amma bayani ka fahimta hine wa'azi wannan to Allah da kansa yake mana wa'azi mu kula da hutowar rana da fadawarta mu kula da irin yadda Allah ke fitar da tsirrai su zama abinci mu zama magani gare mu wacce wani aya ce mu kula in ba Allah bane ba mu iya yin wannan shi kadai zai iya yi tunda shi kadai zai iya yi kuma shi kadai za mu bauta masa kuma shi kadai za mu ce mu agajin sa da tanyon sa na'am aya ta gaba وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
wata ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yake mana a matsayinmu na 'ya'yan adam bayinsa sai ce wa huwa alladhi sakhara al-bahra daga cikin ni'imarsa shine hore mana kogi zallalahu lirrukubi wal ghawsfi ya hore mana hizami iya shiga milin kaya wani ya zama to haka ne hanyar sana sana'arsa wajen kamo kifaye ya zo ya siyar ya samu abin da zai ci wani ya yi linkaya ƙasar ruwa ya ebo ma'adan da suke ƙarƙashin ruwa ya ebo ya zama sana'arsa kuma hanyar cin abincinsa ko da yawar Allah ce da ruwan Allah ya yi shi tafashashen ruwa akwai wanda zai yi shiga ba wanda zai yi shiga ko kuma Allah ya yi ruwan ya yi sanyi kamar kankara akwai wanda zai yi shiga ba zai shigo ba sai Allah mai da ruwan zai iya zai iya karbar yanayin jikinmu yanayin jikinmu zai iya karbar ruwan wani sai ya wuni a cikin ruwa iya aiki ku tambayi irin masu kamun kifin nan wanda zuwa na hine sana'ar su dama eh wuni iyakar ruwan kuma ruwan ba zai illata shi ba wannan horewa ce ta Allah amma gashi nan kai yanzu ruwan sanyi kana shan ba sa ba sai ba kamara domin an canja daga irin yanda Allah ya yi shi ana fahimtar wannan ko ruwan zafi sai sai sai ma illa ya illatar da kai sama jinya da sauransu to duka wannan Allah iya kirga mana domin mu gane muna cikin ni'imar Allah da bata da iyaka ya hore mana ruwa na kogi wa hore sakar bahara ya hore maku ruwan kogi gashi nan ku shiga wa'ansu mai da shi gun sana'a wajen gun kamun kifi da tono mu'adanai da Allah ya binne a ƙarƙashin ƙasa sai Allah ce ta akulu minhu lahman tariya kuma ya hore mana ruwan domin ku kamo wani abinci tsarkakakke a cikin zahiri kifi Allah ce lahman tariya ay lahman dahura nama tsarkakakke to me hikima da Allah ya ambaci kifi da nama tsarkakakke lahman tariya akwai wanda ga hango hikimar an ambaci can su raƙumi su abin nan da sa su ragu da tinkiya amma Allah bai kira su lahaman tsariya ba an gane ko amma kifi sai Allah ce masa lahaman tsariya hikimar anan shine kifi ba a yanka shi dama can a tsarkakayye ga wani da ka kawo shi da meransa da mushinsa duk ɗaya ne Allah bai ce sai ka yanka shi ba amma rago sai ka yanka shi tsarkaka sa sai ka yanka shi tsarkaka wannan yanka shi ne tsarkaka sa wajen ka ci din amma da zai faɗi haka ba a yanka ba ba zai ciwo haramun ne ana fahimta amma kibi kuma da yake haka Allah ya kaddara shi dama sai ke cewa wani hadisi ma shin Allah yake cewa uhillal lana maitatani wa dammani an halatar mana mushe guda biyu da jina ne guda biyu halal ne maitatani shine alhutu wal jarad da kifi da fara wannan ba sai kayan kasu ba ba a kallafa ma sai kayan kasu ba haka Allah ya kaddara domin cikar ni'ima gare mu yanzu aka ce sai an yanka kifi sai a gaji ai kuma musamman kanana kananan nan wa zai iya zama ya dinga yanka kifi ba zai yi wa ai kai Allah da hikima yake ba Allah mun gode ma sai ya ce a'a shi wannan na sauwaƙe muku ba sai kun yanka ba amma raƙumi babba ne za a iya yanka shi rago babba ne sa babba ne za a iya yanka su ana fahimta haka shi ma wannan ni'ima ne da a ce dole sai an yanka kifi to kifin ba zai ci ba ba zai ci ba zai kuma tsada da yawa fa karfinka ana fahimta dan limamin yankan ma dole za a dauki riba mai da wajen yankawa ko ba gaskiya bane tunda za ka za ka mu kifi sama da dubu kaza a ce kuma dole sai an yanka su kaga aiki ne amma Allah domin cikar ni'imar sai ce a kifin ba sai an yanka su ba da rans mai ransa da mushinsa duk ɗaya ne shine ma'anar lahaman tsariya ana fahimta sai Allah ta'ala yake shi kuma bayan wannan ya hore mu kamo kifi a matsayinsa na nama tsarkakakke sai ya ce wata sakar juminu hiliya sannan a cikin ruwan Allah ya hore mu ku yi nutso ku ebo kayayyakin ado kun ji wani suru kuma daga Allah kenan duk abin nan da kuke ganin ai golden abu ya manzu zaiban abu wani kalle-kalle asalinsa daga ruwa ke samu shi hatta gold din ma da lu'ulu'u da marjan duk daga ƙasa ake taunin a ƙarƙashin ruwa suke bayan kifaye da ake kamuwa da sinadari na rayuwa da maganganuwa sannan kuma akwai kayan ado a ƙarƙashin ruwa shi ne wata sakar jimino hiliya Allah ya ce za ku yi nutso ƙarƙashin ku ebo kayayyakin ado adon da ya kai ado adon manyan sarakuna da manyan shugabanni da manyan masu kuɗi duk abubuwan da ake sarrafawa su sa a rigunansu da alkyabbobinsu da garinsu da agogonsu da takalmansu da rawaninsu da kayan adansu da dawakinsu a galabiya daga ruwa ake fito da shi Allah ce ta sakar juna hiliya ku yi nutso ku ebo kayayyakin ado wanda Allah ya jibge su karkashin ruwa an fahimci wannan kaga wannan ɗoriya ce daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya mana game da ruwa ruwan kogi ana fahimta sai Allah ce talbasunaha min al-lu'ul wal marjan wanda za ku ke sanya su kuna ado da su a jikunan Allah ya ce wata ralfulka ga wata ni'ima nan ma wadda ta shafi cikin ruwan kogi yace zaka ga alfulka jirgi ruhi na asuful ko ka ce asufun ko alful ko asafina duk sunansa ne Allah ya ce za ga jirgin ruwa mawaqir fihi ay tamqurul ma ay tashuqquhu tana tsaga ruwan yanzu ka ɗau wannan kiɗin ka jefa a ruwan sai lihilimi amma ga jirgin ruwa da lodi na kayayyaki amma kuma tafiya yake wannan ba ni'ima daga Allah ba ni'ima ce ana fahimta hatta waɗanda suka ƙera jirgin ruwan Allah ta'ala ne ya yi domin ya zama to wata aya ko sinadari ko kuma irin tsarin Allah kuma iya da sababi amma ba basirar da ta kai ɗan adam ya yi abin da zai hau kansa da lodin sama da wata shi da ruwa bai haɗe shi ba ba da wannan akwai sa hannun Allah a ciki ko kaƙi ko kaso domin hakan ya saba wa al'ada duk inda ruwa yake to babu wani abu mai nauyi da zai hau kansa sai ya nutse haka Allah ya tsara rayuwa to amma Allah da yake so rayuwar mu ta yi sauki kuma ya tunatar da mu ni'ima sai ya kaddara cewa ga jiragen ruwa nan wanda za su dinga keta ruwan kaga fadar wannan a Qur'ani to zai nuna mana duk mai technology da ya jirgin ruwa to Allah ne dafa masa in ba dan dafawan Allah ba ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba tunda Allah ya riga ya ce shine yau hore aka yi wannan din ko musulmi ne yayi ko arne ne yayi to horewar Allah ce in Allah bai hore ba hakan ba za ta yi ba shi ne mawakirafi wanda za ga jirgin ruwa iya tsaga ruwa iya tafiya iya gudu musamman jiragen ruwan zamani da aka musu injina suke tafiya an ce akwai jirgin ruwan da zai lodi na kaya sai wajen wata uku ana sauƙi bai sauƙi wani wata shida ma aka ce lodin kaya ya ebo motoci ya ebo kayayyaki na abinci ya ɗauko kayayyakin kasuwanci ga sunan amma kana jefa abin da bai kai nauyin rabin kilo ba sai faɗa ya nutse amma kuma ga jirgin nan iya tafiya wannan ba ni'imar Allah ba ce ba dan jiragen ruwan ba da wa'ansu abubuwan ba za ka iya mallaka su ba tunda sufurin su daga inda suke zuwa inda kake ba zai yi ba amma sai Allah ya sauƙaƙa a shigo da su ta ruwa a kai wannan ƙasa a kai wannan ƙasa a kai wannan ƙasa Allah duk iya mana wannan hidima ne domin mu gode masa mu bauta masa ba komai yake bukata gumu ba za ka ji jirgin ruwa iya keta ruwa iya tafiya da kayayyaki da ko mutane a kansa Allah ya ce wuli tafta gumin fadli sannan ku je ku nemo daga farlan Allah wani hau jirgin ruwa ya tafi kasuwanci wani iya odan kayayyakinsa daga jirgin ruwa a kawo masa su duk irin motocin nan da kuke hawa ta kuma ta kuma nan duk daga ruwa ke kawo su ta ruwa suke shigowa ana fahimta duk wannan Allah ya ce ku nemi falala daga Allah da ya hore muku ruwa ya kaddara muku jirgin ruwa zai iya tafiya ya tsaga ruwa da kayayyakin ku aka duk Allah ya ce ku tashi ku nema daga cikin falalan Allah subhanahu wataala sannan kuma wala Allah kuma tashkuru hakan kuma ku gode wa Allah ana fahimta bayan ku nema daga falalansa sannan kuma ku gode masa akan dukkan ni'imomin da ya muku a matsayin ku na 'yan adam an gane ko ai wala Allah kuma tashkuruna Allah ala zalik domin ku gode wa Allah bisa irin wannan ni'ima da yake muku Allah mun gode ma kuma Allah ta karo mana na'am
wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun ga wata ni'imar ma daga Allah duk wawun din wawul adaf ne ai wa sakara wa huwan lazi wa sakara wa alika duk wawun dinnan ɗoriya ne ɗoriya ne akan magana an fahimta sannan bayan ya faɗa mana irin ni'imar da ya mana cikin ruwa da jiragen ruwa da sauransu sai ce bayan wannan kuma ga wata nan wa alƙafila ardirawasiya sannan daga cikin ni'imar Allah sai sanya muku duwatsu manya-manyan duwatsu sai kafe ƙasar da su kasan da wannan ni'ima ce daga Allah ba dan Allah ya yi hakan ba to da ƙasar ba ta zauna lafiya ba ta dinga tangal-tangal da mu kenan ka yi gida ya rushe ka yi wane ne ya baje ka gina shago ba zai zauna ba a yi titi ba zai zauna ba daga cikin ni'imar Allah ya ce ya halicci duwatsu su waɗannan duwatsun don su ɗaure ƙasa Allah ya yi su wani jibala auta da ko duwatsu domin zama turakuna ga ƙasar akwai malamai musamman masu bin kimiyyar alkur'ani hidda suka ambaci wa'ansu duwatsu daga cikin wanda Allah yake nufi da wannan irin mudawwala ta ka manya manyan halittaban tafsiri na nazari duk suna kawo irin wannan batu akwai a Yaman akwai a irin Saudiya akwai a wasu kasashe daban wanda Allah yake amfani da wannan duwatsun wajen daure kasa ana fahimta shine wa alqafil adrawasi ay jibalan thawabit duwatsuna tabbatattu masu rike kasar sai Allah ce an tamida ai Allah tamida ai Allah ta taharraka biku domin kada kasar ta dinga tangal tangal da ku ana zaka samu damar hawa yudi fi to Allah ne daure ma kasar in ba da ya daure ba la baka isa ba ka dinga kade yayin mutane kana tsorata za Allah ne daure ma kasar wallahi kake wannan iskancin da Allah ya bar kasar tana tangal tangal baka isa kai wannan ba wani ya kwaso mota a guje he ana kaucewa a bashi gu a bashi gu Allah ne daure ma kasar ba dan ya daure kasar baka sake wannan ba maka yi sawa ko ne kwaso doki iya su ko a guje to Allah ne daure ma kasar ba dan Allah ya daure kasar ba wallahi baka sake wannan ba wannan ni'ima ce daga cikin irin ni'imar da Allah ya mana dan rayuwar mu ta yi kyau mu gode masa ko mu ƙara bauta masa Allah ya ce Allah ta taharraka bikum domin kada ƙasar ta dinga tangal-tangal da ku an gane ku a waje kuma ƙasar bayan ya ɗaure ta ɗin kuma ya ce wa an hara sannan ya sanya mata koguna a cikinta manya-manyan koguna kan nil da irin su red sea ɗin nan manya-manyan kogunan duniya da jirgin ruwan su zai biya tafi za zama hanyoyin sadarwa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa duk Allah ya yi wani dan rayuwar mu ta sauki an har wa subulan kuma Allah ya sanya muku hanyoyi akan ƙasa ɗin ka buga ka tafi Legas, ka buga ka tafi Port Harcourt, ka buga ka haura ma ka tafi Kamaru, Ghana, Chadi, ka yi wajen Nijar, in a cikin gida ne ka buga su Maiduguri, su Kano, su Yola, su ina ne, duk Allah ne ya so hakan ta faru. Tunda shi ne ya so aka gina hanyoyi a ƙasar. In ba don ya so ba haka ba za ta yi ba. Daga cikin ni'imar Allah akwai wannan. Shi ne wa subulan ay durukan. Allah ya sanya muku hanyoyi a ban ƙasa ga sunan. sai ce la'allakum tahtaduna ila maqasidi domin ku shiri zuwa ga abin da za ku nema yanzu na ce matar da zai aura sai ya je Maiduguri misali kaga dole saka nema hanyar da zaka ta Maiduguri ko ba haka bane dole a nuna ma ko baka taba zuwa ba za ma kwatanci dole kuma ka tafi misali wani Sokoto wani Zamfara wani Bauchi wani ina ne to Allah ya hore domin ku je abin da kuke so maqasidakum manufar ku ta cika wani za a ce zai je sarin kaya amma sai ya je kano wani sai ya je lagos zai ebo kaya ya kawo ya siyar to sai allah ta'ala ya sanya hanyoyi da za a sadar da kai zuwa ga wancan garin ko baka sani ba za a makon da je ka je domin ka je gunda bukatar ka da burin kake so ya cika wannan ni'ima ce daga allah ne wa anharan la'allakum tahtaduna ila maqasidikum domin ku je kan inda kuke buri kuma irin abin da kuka sa a zuciyarku na matafin manufar ku ta cika wani zai samu admission a ce zai zai jami'a kaza a jiha kaza ko zai zai jami'a kaza a ƙasa kaza ba dan Allah ya hore hanyoyin sadarwa ba za ka iya zuwa ba ana fahimtar wannan wannan iya cikin ni'imomi da Allah ke zayyana mana hatta ilimin mu da kasuwancin mu da auratayyar mu duka suna karkashin hore hanyoyi da Allah ya bayan kasa Allah mun gode ma Allah ya karo mana ni'ima daga cikin ni'imominka na'am aya ta gaba وعلامات وبالنجم هم يهتدون ga wata ma daga Allah ko kun gaji wa alamat daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya muku yake cewa waja'alakum alamat he sanya muku alamomi a duniyar kanta tastadilluna biha ala turuq wanda za su yi muku nuni zuwa ga hanyoyin a ce wannan hanyar in ka bi ta har gari kaza wannan hanyar in ka bi ta ba za ta kai gari kaza ba Allah ne ya so ya fahimtar da ku haka ne ga hanyar tafiya maka amma wannan in ka bi America za ta kai ka wannan in ka bi za ta kai ka Faransa wannan za ta kai ka Kuwait misali Allah ne ya so ya hore muku wannan fikirar ku hau abin hawa ku tafi gari kaza ku hau abin hawa ku je kasa kaza ya sanya muku alamomi ai in ka wuce gari kaza ka wuce wata bishiya kaza kana zuwa gu kaza kana kwana kaza to waye sama wannan basirar Allah ne ko a unguwa ne a cikin gari kana zuwa kona kaza jashin kaza hannunka na dama ka karkata kaza daidai bohol din nan wajen masallacin nan ariyal din nan ba a kwatance da wannan waye sama basira Allah ne wa alamat ko daidai wani dutse kaza ko daidai wani masallaci kaza ko daidai wani gidan mai kaza ne alama din nan Allah ya sanya abubuwa da za su fahimtar da ku kusa da gidan wane kusa da garin su wane kusa da kaza din wane duka wannan Allah ya yi domin rayuwar mu ta yi sauki mu samu damar bauta masu cikin kwanciyar hankali mu je gunda muke bukata mu je cikin kwanciyar hankali yanzu ku tambayi wanda yake batan kai ku ji labari za ka wuce gunda ka sani sama sau goma in Allah ya dan kunce wani notewa kwallon ba ka gane gumba kai ta wucewa kana dawowa kai ta wucewa kana dawowa wani sai an kama hannun zaula a raka shigo to ajiye wani ya taba kwana bayan gidansa to kun ga da a ce Allah ku ya mai da kowa haka rayuwa za ta yi daɗi ba ta yi ba to amma sai Allah ya sa alama akwai wani aboki na inda iya bibiyar ma zai san labarin shi ne ban labarin ya je wani ƙauye wallahi malam ya ji ya san garin san kai garin ma mahaifiyarsa a garin take ba iya kai mata ziyara lokaci bayan lokaci ya ce wata rana da ya je garin magariba ta yi ana magariba sai ya fito da garin akan mashin ne ya ce wallahi ya yi tafiya mai nisa kuma sai ya ga wani gari a gabansa duk da cewa kansa ya dan juye amma ya ce bai karasa wancan garin ya yi tambaya iya zuwa garin sai yake cewa nan kuma wani gari ne sai aka ce ai gari gari gari kaza ne sai ga ai garin da ya baro ne an fahimta ya ce wallahi ya yi tafiya ya kai a ce ya zo gida inda ya baro ya ce ga wani ƙauye ce amma ban je na ji ya ce da ya je gari sai ke tambaya nan wani gari ne sai ake faɗa mai ai garin da ya baro ne kaga ya ta zagaye a goɗe sannan kuma ya dawo garin da ya bari to da Allah ya yi kowa ƙwalwarsa haka take rayuwa za ta yi daɗi sai ka shekara baka je karo ba wani sai shekara bai je maiduguri ba to amma Allah sai ya sa muku alamomi in kanka ya bata ba to ka tambaya in ka je daidai kaza da kaza hannun dama hannun hagu gaba kaza baya kaza duka shi nan wa alamat sai ce wa bin najmi hum yahtadun sannan Allah ya ce ga taurari nan ya sanya muku su da muku shiryu wannan Allah iyaye ne lokacin da al'umma suke da ilimin gaske game da taurari abi in ka ga wannan tauraro to hanya kaza ka bi bangaren dama da shi zaka je gari kaza in tauraro kaza ya fito to hagu da shi zai kai ka gari kaza da duk an irin wannan sufurin da taurari a lokacin da ba a samu abubuwa na zamani sun bayyana ba shi ne wa bin najmi hum yahtadun ay ila turqi wal qibla bil layl hatta al qibla ma ana gane da taurari ko dai ku tambaye fataki irin na da matafiya dare lokacin da kwanciyar hankali ba bandis ba yan fashi an gane ko mutum sai ya tsaya sai ya ga tauraro sai ya gare ga inda al qibla sallah take in ya ga tauraron sai ta fahimta da cewa nan ne al qibla ka ana fahimta shine wa bi najmihum yahtadu na'am ayatu gaba أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Allah ya ce afaman yakluqu yanzu wanda yake halitta shine Allah kamar iya so ya maida ku baya kenan irin lissafin da yi tun daga kaza da kaza da kaza da kaza da ake baku labarin ni'imomin da Allah ya mana ga sunan to wanda yake da ikon yin halitta ya hore muku irin wannan ni'imomin to kamar la ya khaluk zai yi daidai da bai halitta ana fahimta wanda yake halitta Allah zai yi daidai da gunki da bai halitta zai yi daidai wanda ya hore muku wannan Allah zai yi daidai da boka zai yi daidai da mai tsafi zai yi daidai da ɗan sihiri ba zai yi ba ka gona hankalinka ma ya isa ba ka amsa akfaman ya kuluku wanda ya halicce ka ya halittar ma waɗannan abubuwan da za su zama sinadarin rayuwarka ta yi sauƙi ka samu rayuwa mai kyau aishatan tsayi ba hani'a rayuwa mai kyau mai daɗi wanda ya sarrafa ka yi ma wannan zai yi daidai ka ɗau haƙƙinsa ka biya wanda bai yi wannan ba haka ai zalunci ne wannan ai tilka yi zan ƙisa batun biza wannan kasan an yi zalunci a wannan kaso yanzu ka ɗau bauta ka biya wani Allah ka ɗau sujjada ko ruku'i ko roƙon da abin da agun Allah ake roƙonsa ka je ka roƙo agun wani yanzu ka yi adalci shi wanda ka je ka durƙusa kake masa abin da Allah kaɗai ake yi wa ya isa yi ma abin da Allah ya ma bai isa ba shi ma kansa bawan Allah ne kuma cikin nemar Allah ke rayuwa kamar bokaye da matsafa za a ɗau haƙƙin Allah a ba su sun cancanci a ba su wannan haƙƙin ba su cancanta ba su ma sun san ƙarya suke yi ne kamar wata rana ana ba mu kisa wani malamin yake cewa fir'auna wata mata ce a lokacinsa sai ta zo take kawo ƙara cewa akuyarta ta mutu da Allah ta zo wajen fir'auna a matsayinsa na Allah ya raya mata ita an ce hisa ya ta samu wazirinsa ta zo ga bukatarta sai yake ce me bukatar ki sai ce gashi gashi gashi sai yake ce sai da ya ji hakan sai ce to aje a kamo wata akuya ba ta tafiya ta an gane ko to da ya kashe wannan rigima sai ke ba wa fir'auna report cewa ai ɗazu-ɗazu na wata mata ta zo ta ce ka raya mata akuyarta kuma lokacin da ce aiki ya ma yawa amma ta kama akuyarta saboda ita sai ke cewa ai abubuwan da yake yi ne ya shagalta da halittar raƙumi a lokacin ya sa bai kula da halittar akuya ba sai ke ce kun fir'auna hannu za ka yi wa ƙaryar an gane ku har ni kuma ƙaryar ba hannu za ka yi wa kaga duk wanda ake ɗaukan haƙƙin Allah ba shi ya san ƙarya ne da mai ɗaukan haƙƙin ya ba shi da wanda ake biya haƙƙin Allah duk sun san ƙarya suke yi sun san ƙarya ne an gane ko aha ma na ya fir'auna yanzu kamar ni ma wazirin naka zaka mu wannan ƙaryar ai ni na san ƙarya kake yayi ba ne wani raƙumi zaka halitta ko ana fahimtar wannan to shine afa man yakulu kamar la yakulu babu yadda za a yi ka daidaita wanda yake halitta da wanda baya halitta ba zai yi ba ba yadda za a yi ka ɗau haƙƙin Allah ka biya wani ɗan adam ba zai yi ba yawwa ba yadda za a yi kai wani abu da Allah kaɗai ake yi wa sannan kuma kai wa ɗan adam ya dace da shi ba zai yi ba shi ne afa man yakuluku kamar la yakuluk ai yakuluk wa huwa Allah shi ne Allah ta'ala kamar la yakuluk wa huwa al-asnam kamar gumaka haisu tushrikuna ha ma'ahu yayin da kuke tara Allah da su kuke zama suke zama abubuwan tarayya ga Allah fil ibada a wajen ibadoji kun ga wannan ba zai yi ba ba yanda zai ka dau haƙin Allah ka biya wani wanda bai cancanta ba zai yi ba an gane ko sai Allah ce afala tazakkarun shin ba za ku alanta bane shin hankalin kuma ba zai nuna muku Allah ɗaya bane hankalin kuma ba zai nuna muku cewa wanda ya muku wannan ta goma shin sannan kuma bauta ma shi kaɗai kamata a yi wa shine afala tazakkaruna haza fatu'minu yanzu ba za ku yi imani ba ku bar bautar lata da uzza da sauran shirka da sauran abin da ya shafi bokaye da yan tsafi ba za ku tuba ku daina ba tunda ba su komai ba Allah ne kaɗai yake da iko akan kowa da komai ana fahimta to wannan shi ne sakon da wannan aya take bayarwa kuma ina gana ana mana ishara za mu samu matsaya na insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya mai namba ta 18 a cikin ita wannan sura mai albarka suratul nahl abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka shirya da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta farki madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira muna cikin wannan karatu dab da farawa sai muka yi babban bako daya daga cikin malamanmu a wannan jiha wato malam salisu haruna wanda yake shine kusan jagora da yake kula da maktaba ta darul ilimi a unguwar manawaci to shine yake kula da wannan maktaba da sauran abubuwa na harkar ilimi da karantarwa duk a ƙarƙashin suke kuma dace da aka yi a gun nake karatu na mata da safe kullum muna tare da shi kuma akwai darasin da muke gabatarwa kafin ramadan din litinin a wannan gu to shi ne gashi a gefe na Allah ta'ala ya kaddara zuwansa mana masa fatan alkhairi malam barka da zuwa mana ma fatan alkhairi kuma yanzu haka ma a majalisin nasa ana tafsiri amma domin kauna da ƙara ƙarfafar gwiwa sai ya baro kuma ya ƙara zuwa nan domin kawo ziyara muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi irin wannan ziyara da ɗawainiya da ake wa addini Allah ta'ala ya karba mana Allah ya sa mu ɗauka a gabansa a gobe alkiyama Allah ya sa mu tashi muna yi wa juna barka barka kamar yadda aka saba akwai sanarwar karɓar taimakon haji operation na 1445 kuma 2024 kamar yadda aka saba za a zaga 'yan agaji su karɓi taimakon haji operation kamar yadda majalisi ya tsara akwai tambayoyi kamar yadda aka saba zan tafi da su jiya wani iya tambaya mai bambancin yin tahajjudi a gida da kuma yi a masallaci ita nafila cikin ramadan ka yi ta a jam'i ta fila da amma in ba ramadan bane in ba ramadan bane kai a gidanka ya fulada kuma amma na filfili kaman tarawih da tahajjudi da ake jam'in su a masallaci yafi yafi ka zauna kai kadai kai a gidanka ana fahimta wannan shi iya cikin abin da yake banci ramadan kawai falalar nafila cikin jami'a ramadan ta fi akan kai kai kadai a gidanka Allah ta'ala ya samu dace wannan kuma a ya rubutu tambayoyi da yawa amma ya yi cakuɗa rubutun ne ban kusan gane su gaba ɗaya ba amma idan ya ji ni iya tambaya ɗaya biyu uku da ƙarshe na magana kan a sallar tasbih wai a masa bayani game da salatu tasbih to wannan tana cikin maganganunsu a tambayar to amma ban gane san saman ba saboda idan ya ji ne sai ya ƙara rubutuwa da kyakkyawar rubutu domin na fahimci abin da yake so a masa bayani insha Allah wannan kuma yana bayani ne game da zakka za a kidaya irin kadarorin da mutum ya mallaka a lissafa su da kuma kuɗaɗe da suke hannun wa'ansu kamar na kasuwanci idan lokacin zakkarsa ya yi zai iya lissafawa da kuɗinsa agunwa ne da kuɗinsa agunwa ne harkar kasuwanci ba a masa ba zai iya lissafawa da su ya fitar da zaka ko ba su to malamai sun ce indai harkar kasuwa ce ta aje a dawo ana yi to duk kudin ka da yake hannun mutane indai ana zuwa ana dawa zaka lissafa su a ce amma idan bashi ne wani kafin da ran ba za a biya ka ba bashi ne wani ya cinye ma kai kai ya biya ka yaki to shikenan wannan ba za ka lissafa ya cin kudin zakka bacin da ka fidda rai ba za a baka ba amma ka ba wa da oda kaza kun saba duk ƙarshen wata ta hudu sati biyu iya kawo balance a sake bashi wani kayan wannan iya cin abin da za ka lissafa a zakka lokacin da za ka fitar ana fahimtar wannan amma kamar bashin da aka fidda rai ba za ka same shi ba an fahimta to irin wannan basu sukan da ka ɗebe tsammanin samun su ba a lissafa su a kudin zakka wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam na'am akwai qur'ani an kawo sadaka ko ko dai ban gani a rubuce ba dai ban sani ba akwai takarda a ciki to ga dai ƙura'anai guda biyu na gani a ya kawo alƙura'anai guda biyu ɗaya mahaifina in ji shi ne rubuta a sahi cikin addu'a ɗaya kuma mahaifiyarsa an gane ko mahaifi da kuma mahaifiya kamar yadda ya rubuta in namiji ne ma ko mace iya bukatar asasu a cikin addu'a malam Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin Allah ta'ala ya saka da alkhairi to qur'ananka guda biyu sun zo ga su kuma muna sa mahaifanka duka cikin addu'a idan Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya ji gansu Allah ya fi musu idan kuma suna nan da rai Allah ya baka ikon kyautata musu Allah ta'ala ya sa a rabu da rayuwa lafiya da sauran mahaifanmu duka muna sa su cikin wannan addu'a in sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu in kuma suna da rai Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata musu Allah ta'ala ya sa mu rabu da su lafiya na'am